insha Allah idan wani anan yana tunanin ko wurin fakewa ko mutane da yawa a waje na waje sun fi na nan ciki yawa amma bayan da za su fake saboda haka insha Allah ruwa ɗin albarka ne kun ya zauna kawai ya ɗan da da ke shi ji daɗi dama na ba wani a sami nasuwa insha Allah da farko zan fara da taya mu murna murnan ranar haihuwar sai da tunisa alami sai da fatimatun zahara salamun lari ariya bilatul mustapha wadda take sila tsakaninsa da a'imma wanda ta hanyarta ne aka gaje shi kowane mutum akan gaje shi ta hanyar tsatsansa ne allah ta'ala ya ga damar za a sami tsatsan annabi ta hanyar ɗiyarsa wannan kuma ba kawai girmamawa ne ga ita sai da ba ta don mata ma an girmama su ta matsayin an ba su an ba mace matsayi na asirci na fiyayyen halitta kamar yadda ya zo a faɗin manzo sallallahu alaihi wa alihi dukkan abin haihuwa ana jingina shi zuwa ga mahaifinsa amma ban da fatima ita 'ya'yan fatima 'ya'yan baban fatima wato ita tana matsayin asiba ce tana matsayin ɗa namiji ne a wajensa don haka ne ta hanyar da Allah ta'ala fifita ta da cewa ita ce sila tsakanin manzo da tsafonsa ta hanyar ta hanyar ta aka sami tsakon annabi amma ita ce kawai asiba ne ba kamar yadda ba da ama suna cewa a gidan annabi ana gado ta mace da namiji ita ce kawai take da wannan matsayi na asirci a ta 'ya'yanta mata ba su da wannan matsayi insha Allah dai ana ruwa mutum yana kuma shi ke da ba wani matsala kuna yan kwallo ma sukan zauna ana ana tuga ruwa a ta buga kwallo ballanta na kuma kwallo ma kuke da yan wasa da yan kallo da akan zauna ne ka a ga ba ka ga wani yan yayin gizo wannan sai ya zama ranar da tafi kowace dacewa da zama ranar mata ranar mata ta duniya na mun san majalisar da ake ce mana ɗinkin duniya a hausa da hausa suke ce matakan amma ba ka ba da ingilishi united nation ko kuma umar mata hida haɗaɗɗen al'ummuwar an haɗaɗa al'ummu ne ko da ke ba gaske magana ba da ɗaya al'ummu ne kamar yadda ake kira ba an dai sa mishi suna haka da ne amma su kuma a yan gidan rediyo suka maka masa wannan sunan ɗinkin duniya to sun ajara wata rana da suka ce ranar mata kuma sukan yi bukukuwa nan a matsayin ranar mata su magana dangane da haƙoƙin mata da sauransu kamar yadda suka alwala suka aje ranar yara ranar kura da haƙoƙin dabbobi da sauran ire-iren wayan to mu a wurinmu ranar da ta dacewa da ta zama ranar mata ita ce wannan rana ranar milad ɗin shugabansu gaba ɗaya a karaman da na yi baya na yi ta ƙoƙarin nuna cewa ainihin duk lokacin da Allah ta'ala ya ɗaukaka matsayin mutum yakan jarraba shi da jarrabawa wanda zai mece shi ahalin wannan daraja da Allah ya masa don haka ba ka samun daraja sai da jarabawa don haka jarabawa kamar yadda aka sani kuma daidai gwargwadon daraja daidai gwargwadon jarabawa kamar yadda kasancewa ainihin jarabawan da ake ma yan sakandare ya ɗaran mana yan firamare na yan jami'a kuma ya ɗaran mana sakandare kuma ana daɗa gaba ne jarabawa tana daɗa tsauri to haka ma matsayi yake kana daɗa samun matsayi ne jarabawa da ake samu ka yana daɗa matsayi don haka ne matun da annabawa su suka fi sauran mutane to su jarabawan su ya fi yawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa manya-manyan darajoji suna tare da manya-manyan bala'o'i daidai girman matsayi daidai girman bala'i bala'i ma'anansa jaraba muna ka yake mishi bala'an hasana kyakkyawan bala'i wato an sama mutum bala'i amma ba sharri bai an yi ne domin a ɗaukaka matsayinsa in yi ci jarabawan shi ke bukata ta biya kun ba zai kai ga wannan darajar ba sai ya sai sai sai an ya hashar da kyau wannan jarbawai kamar yadda kuka san cewa da za a ce ainihin an yi makaranta jami'a sai aka ce an yi jarabawa ko kuma ce ma ko da ma sakandare ko firamare sai aka jaraba aka ce kowa yana ɗaya shi ke nan da ce kowa yana ɗaya akwai hikima cikin wannan da wanda ya sami 25 da wanda ya sami 45 da wanda ya sami 50 da 60 da 70 da 90 duk sun sami 100 bisa 100 gaba daya kowa 100 bisa 100 aka bashi kowa ya yi na daya sai aka zo aka rabu ko kuma aka yi jami'a aka ce kowa ya sami first class kamar mai kakawa kaga ba jarabawa ba kenan wannan ya ba hikima a ciki ina faɗin wannan ne don akwai wasu mutane da suka san cewa lallai akwai da Allah ya fifita da darajoji sai kuma suka yi mirsisi da idanu suka ce wannan darajar na kowa da kowa ne kamar yan kowa radiyallahu anhu saboda mene saboda wai yayi zamani yayi zamani da annabi ya kuma ganshi saboda haka Allah ya dare shi in haka nan ne wannan zai zama ba ma hikima a ciki kuma ma muna iya kai karan Allah ma kuma gobe kyamun ce to mun yasa ba kai mu a wannan zamanin kai da mu ba sai kai mu a wannan zamani tun da yake wanda aka yi shi a wannan zamanin ana yarda da shi kuma sai a yi mu a wani lokacin dundu a yarda da mu wannan yana daidai da abinda yahudu suka ɗauka makan suka ce su ne zababbun Allah chosen people of God cewa shi Allah ya zaɓi jini ne ya zaɓi ƙabila ne wannan ba hikima a ciki an ce Allah zalimi ne abinda aka ce ke ƙabila waye ƙabila Allah ne ba wanda ya fi wani a cikin kabilu da launin jiki da inda aka yi ba kabilu mutum don wannan ba kana fin mutum ne da kyakkyawan itikadin ka zuciya da kyakkyawan ayyukanka da shi kake fin mutane ba da jininka ba ba da launin fatan ka inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi ku a wajen Allah shi ne ya fi ku tsoron Allah saboda ka daraja ba zai ya zama sunansa jini ne ba in sunansa jini ne sai a ce to mu mai sa bai mana wannan jinin ba na ba mu ce kuma san babu daraja ta jini ba daraja ta jini idan aka ce ga wani mutum malami ne sai aka ce babansa ma malami ne kaga ƙarin ado ne malar dan malar to amma da za a da za a ce misali a ce wannan wannan malam ne wannan liman a ce a a ma ya ai a gida ya sha a gida ne masha Allah to idan aka ce wannan dan liman ne amma gashi nan ana mashi woho barawo to yaya ba ya bata gidan liman ba kaga bai canci wanda wani ya bai kasantu wani dan liman ya zama aibi a gare shi saboda haka idan idan mutum ya kyautata aiki ya zama kuma ya fito a gidan ma'abota kyautata aiki ne to yannan ka daraja ne karin daraja saboda haka ba mu ce ba daraja ba amma sai ka bi tafarkin daraja kun ga dan annabi nuhu wanda bai bi tafarkin babansa ba bai tsira a jirgin ruwan babansa ba alhali wasu sun tsira a ciki shi ko ya halaka kakin kun gana gadon gidansu ne ai sai ce jirgin ruwan ubansa shi ne a wula da ya shiga ma ko ya amar da wasu dama ya jawo abokanansa kafirai ya zo a tun da yake shi na babansa amma wannan jirgin ruwan imani ne bakam da yawa ba manzon rahama sallallahu alaihi wa ali masu masu daukan hoto da ipad ko da daukan wani ne na yan jarida ne ku sa kamera mana ka zo da wani abban gajeji haka ba koken gari ina batun daraja ne ainihin nake faɗin cewa ainihin idan mutum yana da daraja yan ana mashi jarabawa ne don a maishe shi ahalin wannan to kun ga wannan ma ya batar da ni abin da nake ginin da nake na jera wani lokaci na tun kun ga annabi ibrahim alaihi salam allah ta'ala ya gwada shi da jarabawai masu wuyan gaske amma sai annabi rabbi ya ci jarabawai daga cikin jarabawoyin akwai cewa ya yanka ɗansa ba saba akan yanka ɗa ba amma dai Allah yana so ya gwada shi don da ya tsoho ba ya da sai Allah ya bashi da yana murna cewa dan yanzu ya kai dan shekara goma sha biyu yanzu ya samu gaji sai ga umarni ya yanka da ya sallam ya kada yaro a bangaren dama a bangaren hagu kai yadda ake yanka rago ya dauko wuka ya giga sannan sai Allah ta'ala ya fai a wani a wata ruwayan an dakatar da shi aka ce dama ba ana da yanka ba an fanshe shi a wani ruwayan kuma ma ya yanka yana cewa Allahu akbar Allahu akbar ya gama yankansa sai ya ga cewa bai ba ba ba dan yanka ba ga Isma'il waje guda ya ga rago ya yanka aka ce lalle ka ci jaraba saboda kamar idan za a ce Ibrahim ya yanka ɗansa da zamu ce tun da yake ya ci ji wannan jarabawa daga cikin jarabawan akwai inda jama'a suka hasa wuta akan za su wurga shi suka haɗa wuta da girgi sai wutan da ta yi zafi har tana ƙona mutanen da suka hasa suna nesa sannan suka rasa da su ya za su sa ibrahim a wannan wuta wanda suke da wannan zafi suka yi tunanin majejewa suka sashi a majejewa suka a majejewa a daidai wannan lokacin inda a ce ibrahim ya ce ya tuba ya bi sarki da an ce ya zama ɗan ƙasa na gari to amma ina yana nan akan matsayinsa kuma aka ce a wannan hali da ake aka sa shi a majajjewa din jibril mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya zo mishi ya ce ko kana da wata bukata kuma shi mala'ika ne yana ya dauke shi amsan ibrahim shine ba a wurin ka ba ba a kiyaye ibrahim ko shine ayi wannan aiki a daidai wannan lokaci ya ce mala'ika jibril ba wajen ka nake bukata ba ba da wata bukata kuma me addu'an ibrahim hasbi min su'ali ilmuka bi hali ya sanin ka da halin da nake ci ya wadatar ga barin addu'a ba sai na ce in roƙe ka don ka san halin da nake ciki duk yadda kai na yadda in ka kaddara an kone ne na gode maka haka nan ka zo aka wurga shi a wuta ya dira tana zafinta Allah ta'ala ya maishe ta tana masa sanyin ni'ima ba fa ta yi koma tana da sanyin ni'ima bane tana da zafi wanda ya kusa da ita zai kone amma shi Ibrahim yana cikin ta yana jin daɗi yana jin sanyin daɗi Allah mai iko yadda ya so wuta da zafinta amma tana ma wani ni'ima kun ga ai mala'iku suna shiga gidan wuta su azabta yan wuta amma ba su jin zafi su saboda su halittar su daban ne shi ko ibrahim halittar sa jiki ne irin na sauran mutane wanda wuta ke ci amma shi Allah ta'ala ya sa wutan bata kona shi to ina kun ga sai Allah ta'ala ya yabi ibrahim da lambobin girma daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban ya ce ibrahim umma ya kira shi umma ya ce mu kira shi kana ummatan kanita hanifa ya kuma ce inna inna ibrahim la halimun awahun munib kuma ya ce ya riƙe ibrahim a mazan halil kun ga ibrahim yana da wa'annan yana da wa'annan darajoji shi umma ne shi hanif ne shi shi halim ne shi awwah ne shi munib ne shi khalil ne duk lambobin girma ne duk darajoji ne na ibrahim sannan kuma bayan da ya tuji jarwawai nan sai allah ta'ala ce inni ja'iluka linnas imam zan saka kuma jagoran mutane sannan kuma imam ne to haka kuma ka ji Allah ta'ala ya yabi annabi ayu a cikin alkur'ani ya ce inna wajen nahu sabira mun same shi mai dauriya to ibrahim ayu ayyub ya yi dauriya ne aka ce mishi mai dauriya ko ko aka ce mishi mai dauriya dauriya yi an jarabce shi da jarabawa yana da dukiya aka karasar da dukiya yana da lafiyan ciki aka sa masa ciwo dukiyar nan nasa ɗaya bayan ɗaya ake zo an ce ainihin mai kiwon rakuminsa ya zo da rahoto cewa duk harakumin sun halaka bai gama magana ba sai mai shanu shi ma zo ce duk da bayan sun halaka shi kawai ya ragu sai mai awaki ma zo haka nan kowanne sai ayyub alayhi salam ya sujada ya ce na gode ma Allah shi ya bani shi ya karba har sai da dukiya ta kare sai yana da 'ya'ya babban ɗan ya kira liyafa da ƙanninsa bene ya rabda da su duk suka mutu gaba ɗaya aka zo aka jirgin yanka sun mutu ya sujada ya ce ya gode wa Allah ya bashi ya ɗauki sannan aka sa masa rashin lafiyan jiki ya yi ta ciwo har in matarsa tana cewa to ya za ka yi da wannan rashin to ya ce yana ce mata ke tuna fa Allah ya ya azurta mu shekara arba'in muna cikin wadata yana da haƙƙin kuma ya talauta mu shekara arba'in ya sa ya ban mu lafiya shekara arba'in yana da haƙƙin kuma ya sa mana ciwo shekara arba'in to sai da ya ciye da ya ciwo shekara goma sha takwas sana'ala ya kawo ƙarshen rashin lafiyar ya yaba mashi kan ya ci wannan jarabawa ya dawo masa da lafiyar jikinsa ya dawo masa da 'ya'yansa har ma da ni wa misrakum a alqur'ani amma nunka musu sannan ya dawo masa da dukiyansa da duki da nunki sai ya kira shi inna wajadnahu sabira mun same shi sabira to idan aka ce sai da tuni sayar alim to mutum yana cewa to me ya halata ga zama sai da tuni sayar alim to nan ne kuma ainihin wannan al'umma ta shiga wani mawuyacin hali domin waɗanda suka suka zalunci sai da fatima ta daure ta dake to wasu ne fa an fa ce ku su ne addini an dawo an ce su ne musulunci saboda haka sai zama ba a faɗa sai zama ita ba kamar sauran wanda akan zalunce su ana faɗan wanda suka zalunce su ba kamar namurudin da ya zalunci ibrahim ana cewa namurud fir'aunan da ya tursasa musa ana ce masa fir'aun a tsitse ne masa albarka yazidun da ya kashe hussein ana cewa shi ya kashe hussein ko da ke nasa akwai masoya yazid akwai yazidawa da yawa yanzu amma dai sukan ji haushin mu dai mun tsine mai yazidu sukan ji haushi to amma dai sun san yazidu ya yi wannan aika-aika to amma na sai da fatima shiru ake gum wane kai ka tsine ma fir'aunonin da suka yi ma sayida abin da sai ai shi kenan za a ce ka fita da'irar addini don addini ya koma sarauta ya koma mulki to sarakai suka yi mata sarakan musulunci to sai ya zama wannan kaga kaga wannan ba karamar jarabawa ba ce ta tata jarabawan ya bambanta da kowace irin jaraba shi yasa kuma wannan jarabawan ya zama kusan gagara faɗo to yanzu muna maulidi ne wannan abin da nake faɗi na faɗe shi a lokacin da muke jajen wafati kuma mun ambaci masibobin da ta gamu da wanda an zuzubar da hawaye akan masibobin sai ba to yanzu wannan lokacin kuma muna son faɗi wani janibi ne wanda shi kuma shi wannan in ma baka san waɗansu zoce waɗansu zaluncin da aka yi masai da zahara ba aƙalla wannan hankalinka zai nuna maka na ɗaya kaga yanzu in kai in kai karatu in kai karatun addini kai ahlus sunna wal jama'a kuma kai karatu daidai gwargwaro kai ba dan jin kasa bane ko dan zuwa wa'azin ƙasa baki ɗaya ka yi ka taɓa karatu a makaranta ka karanta hadisai ka san waɗansu hadisan da wasu suka ruwaito daban-daban wasu kuma lokacin annabi suna ma yara za mu ce billahi alaika hadisi nawa ka gani na sai da zahara hadisi nawa ka ji an ce ita kuma 'yar manzan Allah ta ce kaza in kai shuru za ka ci aiko lalle ba hadisa ci to wala Allah ko dun ba ta daɗe ba ne a duniya sun ci to in haka ne aƙalla ai ta girma a gidan annabta ne kuma lokacin an haife ta bayan aiko annabi da shekara biyar a makka sannan ta rayu tare da shi har ƙarin shekara kamar bakwai kafin ya hijira kaga ya hijira tana kamar yan shekara bakwai kenan shi bakwai ne ma ko takwas tunda ainihin biyar a ƙara takwas nawa kenan sha biyar a ƙara takwas sha uku kenan yau kaga takwas kenan tana kamar yan shekara takwas kenan ya hijira to kaga tana da wayo har ma a ruwaya an ce manzon nan yakan dawo mutane sun jijjife shi saboda ya ji yana isar masu da sako har su yi masa jina-jina in ya dawo ita ta kan wanki ta ɗaure masa kaga tana da wayo kenan ta san ta san abin da babanta ya gamu da a makka daga waɗanda suka kafirci suka kyanda da shi kuma lokacin da aka kore shi ta bi shi ta yi hijira tare da shi har ma ainihin akwai kafilar da ake kafilatul fawatif wanda lokacin da manzo Allah da ya hijira zuwa Madina ya tsauna a Kuba ya jira iyalansa shi Imam Ali ya zo da su kuma su dattawan suka ce ina majiya karfi ne yanzu a kan idan ali zai fita da iyalan muhammadu kuna gani ba wanda zai je ya dawo da su wani suka sha'arwa shi su za su iya suka bi shi suka ce lallai sai ya koma da su ko kuma a kwaba daga ita fatima yar manzo Allah tana cikin su da fatima binti asad mahaifiyar amirul mumini da kuma fatima binti hamza sai su ake ce masu ma katilan fatimomi saboda akwai fatima wace akwai ummu aiman akwai abu rafe wanda yake maula din manzo Allah da kuma imam ali wanda ke tafiya tare da su to kaga ta ga hijira ta ga abin da ya faru sannan kuma ta zauna da manzon nan duk tsawon lokacin da ya a maka shekara goma kuma an san kusancin shi da ita wanda aka ce in ta zo yakan miƙe don girmama ya zaunar da ita mazauninsa kuma yana yawan zuwa ziyartarsa tana kuma zuwa yawan ziyartarsa to kaga kenan yan wannan lokutan kaga ta san abubuwa game da shi da yawa ke ko da ba ta yi tsawon rai ba to kuma tana a tare da ita akwai 'ya'yanta ko da ƙanana kaga su zai kasance sun ji abubuwa da dama daga wajenta akwai kuma wanda suke tare kamar fudda da wata ana ce mata barra ko barira an ce yarinyar ta ce da kuma umma aiman wadda ta wadda da tijuwa suna tare da kuma wayansu dai daban-daban wanda suke tare da ita kaga su ma duk za su ji abubuwa da dama daga gare ta ko sannan shi kuma hassan ya yi shekaru kafin ya bar duniya haka husaini shi ma ya shekaru kafin ya bar duniya duk sun haura hamsin har da sittin to yanzu su ba su ji wani abu wajen uwansu ba to amma ba shi a littattafansu sai to walantana ita sai da fatima ta zara ta kasance mai tana kula ainun da shanin ilimi ta kasance duk abin da ta ji wajen babanta tana rubutawa kuma mutane a lokacin da sukan je su karɓi ilimi a wajenta har wata baiwa dala ta zo tana tambaya tana gabaya mata da ce ka da Allah na matsa miki da yawan tambayoyi tace a kina ina kina tambaya na ina an sa miki ina ina ina ni ma ina samun lada ne saboda ilmantar da ke babu da to amma menene a cikin wannan a da suka roto a cikin littafin mutane suka ce gashi abin da aka roto daga sayyida sahaba na'am akwai mutanen da suka yi yunkuri suka yi bincike dangane da shanin sai da zahara amma ba su iya samun komai ba ala misali an san jaraduddin suyuti babban malami ne har ma muna muna karatu a irin karatun zauren na wani yana shi zuwa da shi suyuti malamin duniya dun ya rubuta littattafai da daman gaske a fannoni daban-daban saboda haka har ya yi musnadin fatima ta zahara ya littafi sunan musnadin fatima ta zahara salamu alaihi amma a cikin abin mamaki a cikin ya faɗi abubuwa da darajojinta da sauran jin mun karanto wasu daga ciki a cikin musnadin to daga ciki sai da aka zo wajen hadisan ta sai ce amma ruwayar ba ta da yawan ruwayoyi wai ruwayar ta goma ne kamar goma ne saboda kun ga ya yi bincike amma abin da ya iya samu ke abin da ya iya samu kenan a addinin da gwamnati official addini da gwamnati ta yarda da shi amma alhamdulillah a hannun 'ya'yanta da magoya bayanta akwai ilimin da ta bari sai dai waɗannan ba su da ragaba game da shi ne shi yasa suka hana sani suka yi ta prosecuting ɗin ‘ya'yanta da magoya bayansu sai zama wannan ilimin ya zama koyayye buɗa shi a bayyana abin tsoro ne saboda mene saboda zai saba ma muradin mahukunta to da ya bace da sai mu ce an hasara amma alhamdulillah akwai shi akwai ilmumukan da ta koya to amma ko wannan ya ishe ka ishara na san kaman shekaru ya kai kamar nawa da suka wuce ne wannan magana a FCE kan batun cewa ina ruwayan sai da zahara alhali abin mamaki shine akwai yara ƙanana da yawan gaske waɗansu ma a madina aka haife su ana ana ce masa rayuwa da wa'aru su suna da ruwayoyi rututu sun ji wajen annabi ana ce duk sabbai ne su akwai sau'in hassan da husaini akwai wanda ma hassan da husaini suka girma duk an da ruwayoyinsu an ce musu da allah da su amma inda haka da haka aka ce musu to ina ruwan ku da kuke da ke da shi dangane da hasa ba su da shi duk na gari husaini ba su da shi wai su yara ne amma akwai wanda suka girma ana da ruwayoyinsu idan su yara ne ita ma fatima yarinya ce wasu san concept din yaranta muhimmin abu ne a wajen amu komai da shekaru ake duk haka ne masu kai halibofin su manya manyan dattawa ai wani abin mamaki da al'amarin nasu duk da shekaru shine komi sai zama halifa sun yi halifa wanda ya fi kowa shekaru amma kuma saboda tsananin tsufansa ubansa ma yana dare kun sai ya tsufa sosai ko ka zama da badin ya tsufa sosai ba za a yi ubansa ma yana zama yana dare amma kuma abin mamaki shi wai shekaru ake ake amfani da sai sa sai muka ga cewa lalle kila ma ba ma shekarun bane tun da yake ga wasu yara ma an karba daga gare su abinda ake so ne son rai ne kawai to wannan wannan misali nake ba wanda wanda ya ishe ka ishara cewa to ina ilmin da sai la Fatima ta koyi bata bata ji komai wajen babanta ba kenan eh ko ko dan kadan din da kuka rawato kaman guda goma din nan shine kawai ta ji to su kuma ƴaƴanta da mutanen gidanta da suke tare da ita duk ba su ji komai ba daga wajenta to wannan shi ne insha Allah da yake lokaci ya kure bayan sallah za mu dan kawo waɗansu abubuwa dangane da wannan na san ba za mu iya yi masa ba don kowane jani muka ɗauka yakan zama yana da tsawon gaske za mu so mu tafi waɗansu sassa daban-daban na irin abin da ta koya don kasancewa lalle ashe ta janibin koyarwa ba ba ba haka kuma muka zo janibin ibadar muka gojin janibin munajatotinta kadaituwanta da Allah muka zo wajen janibin hulɗanta da mutane wajen haƙurinta da dauriyanta janibin wafatinta wannan mun taɓa wajen lokacin lokacin shahadarta har ma kwanaki kamar sha bakwai da suka wuce ranar uku ga wannan wata shi ma mun yi ainihin lokacin magana lokacin wafatinta to yanzu za mu yi wani daidai gurgudun mu ga irin koyarwanta don a san cewa ashe ta akwai abubuwa da dama da ya halata ta zama ita ce shugaba ta matan duniya kuma akwai dalilin da ya sa kuma har wala wannan ya zama an ɓoye saboda in har ya bayyana su waɗanda suka yi mulki ba ba za su yi mulki ba don sun yi mulki ne da sunan addini alhali addinin ba nasu ba ne akwai ahalin addini shi yasa sai aka rufe ma'abota addini lazim na ya rufe ma'abota addini in har za a mulki da addini da sunan addini dole a rufe mai addinin aka fito da mai addinin wa za a bi shi kenan ai kaga kaga ba sarauta ke insha Allah azim da yake lokaci ya yi nisa lokacin sallah ne zamu bayan mun yi sallah insha Allah zamu kora a gurguje yanzu bayan mun yi mun yi bude baki ma tukun sannan a gurguje zamu kora ma ta yasa wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tayyibin masu insha Allah shi ke
Tana na arewa na zagaye kasar mu birni kauye na wasafa idan musu ta musira yau matar jufura jifa rafi kai salah